أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم سيدنا محمد بن فاز الفاتح وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم الحمد لله ولا عليه ولا توكل على الرجاء لا يكون ولا ولا على اليوم على الجمعة وما مدى تدريب الرجال والنبيون على تبارك وتعالى والتسليم على الدين الجملة wanda guda ɗaya Allah da wari ko na da ya cewa wajen sabon ne wanda ba da ya yi ni ba guda ɗaya inda za ku doke ta ƙididdiga a yanzu da suke ƙarƙashin da na hikimomi na Allah da wanda ta da ba za ku iya ƙididdiga ba. Ga shi ya zo aka yi zo daga a ƙididdiga na babban sallah ƙididdiga abara ko ne ma Allah da wanda ta da wanda ya yi mai wa mutum ya san muhimmin cika wannan rukuni na musulunci ne na hajji da fatan Allah ya karfa dukkan ma'aikata wanda suna ya dace da su da yanayin hajji Allah ya karfa musu Allah ya ba su da ɗan wanda ya zo a yau muna so ne Allah ya yarda wannan kan lokacin za mu tattauna a kan gaskiyar asirin ta gaskiya akwai yabo su yana cikin tsadewoli wanda musulmi ya wanda mai bantu kuma tana ɗaya daga cikin sigogi waɗanda suke shiga baki ɗaya rayuwa ma'ana akwai nau'o'i shi gaskiya nau'o'i akwai da wasu gaskiyar mutum tsakanin shi da ubangiji mutum tsakanin shi da ubangiji ya yi gaskiya shi ne ya kiyaye duk abin da zai yi tsakanin shi da Allah ya kasance akwai ikhlasi aiki na Allah ana yin shi don Allah ba a sa wani sarka wani abu ba yawa tun daga ibada da za ka yi wannan ya kasance abu ne za ka yi ibada da za ka yi dan Allah ba dan wani zuci ya ba ma ba ba dan a gane ka iya ba a hakan nan duk baki ɗaya kuma sai rayuwar ba za ku shi ibada ne baki ɗaya rayuwar musulmi ibada inda salati nuski wa ma'aikar da salati wa nuski wa hayaya wa mashi lillahi rabbil alamin baki ɗayan rayuwa ba komi naka in ka yi shi saboda Allah ya zai ma ibada kuma komi naka ya zauna Allah a kan a duk cewa shi ta gaskiyar nan tana cikin wani mataki daga cikin makalimi na imani kamar na kasan addini makalimi guda uku ne akwai islam akwai imani akwai islam shi gaskiya tana cikin mataki na biyu na imani imani wanda ke da imani shi ne mataki shi na farko zai ikhlasu da ikhlasu sai a sirku da na tsawadira to wannan ɗaya daga cikin nauyin da muka faɗi shi ne mutum tsakanin shi da ubangiji sannan akwai tsakanin mutum da kai mutum ya gaskiya karka yaudari kanka ya tsaya inda baki inda Allah ya je ka kai ka san me matsayinka ka san abin da kake iyawa a bakar ka zuri kanka barantana wani zuwa zuri ka a tsawon mutum bai san me kadarinsa ba a cikin wani wani shi islam wanda aka ana ma'anar ibrahim ya fi nata albina cewa daga da yabo a akwai wanda in ka ce mai an goyi bayan gari shi kashin shi ya yi da mutu kamshi zai yarda zai zo kai haka jiwa ba wannan wani ba shi ya san ya wayar da ke da kashin shi amma ya zai mai wannan kashin ya yi da mutu sai ya ɗauka haka nan har sai ya rika jin daɗi wani irin kuke gani shi ma zai ɗauka ya ma yi saboda ka yi shi to kan mutum ya yaudari kan shi mutum ya tsaya a yankan jini matsayin shi ko ne gaskiya tsakanin shi da kanshi sannan gaskiya a cikin duk abin da za ka wani duk abin da za ka wani sai kokari ka ka kiyaye gaskiya sannan akwai gaskiya nauyi na gaskiya cikin aiki duk abin da za ka yi shi ma ka yi gaskiya a cikin shi kowane irin aiki kake kowane irin aiki kake ka tsaya ka yi gaskiya gaskiya wannan ita ce za ta taimaka ma ba wani baya ba dabara ka ba gaskiya wannan ita za ta taimaka ma ba dabaran ka ba yawwa wasu mutane suna kokarin suna ganin in suka yi yaudara in suka yi wani lankwashe-lankwashe shi ne zai hidda a gaskiya kan suka yi gaskiya to shi ke nan wani suna ganin wani in kai yin gaskiya ma kamar wawanci ko ba haka wani ka sa kai gaskiya insha Allah Allah zai isan maka wani ba Allah wani sarki da aka yi a wani zamani sarkin musulmi ne to irin na saba mutum musamman khalifa a cikin khalifa na musulmi yana mallakan kasashe da dama ga tsinan ruwa da dama to shi wannan cikin garuruwan da ya mallaka akwai wani gari sai tana wa labarin alƙalin garin mai adalci ne yana yin shari'a da gaskiya sai ya so ya je ya gani ya jarraba wannan alƙalin inda wani alƙalin bai sani ba sai wata shiga ta daban ya hau abu na wanka dokinsa da ya zo bakin gari sai wani irin almajirai wanda miskini ne wanda kamuwan shi kawai shi tashi ne yana zaune sai nika mai hannu mai bashi sarka da ya sa ya bashi sarka sai kuma ya nema shi wannan miskini ya nema ya taimaka mai da Allah ya kai shi cikin gari ya ce to da ya wuda shi da suka je wajen sarka sai wannan miskini sai ya yi kuma ya ce gashi a raba shi na farawar kawai daga ya taimaka min ya shi ce nan farawar wannan mutumin ya kwace mai doki magana ta yi sama dai haka yi wajen alkali ya yi haka yi shi wannan ya gaba ta ce a sama daga na na gan shi wannan miskini ne na wani sarka ya rage ce ya rage mai hanya na shigo da shi gari ce kawai ɗan dokin shi ne shi kwatar mutum ne sai a ƙarya ce shi wannan doki na shi ne shi ne ya rage wa da zuwa hanya an zo da yi kuma suka ce doki shi shi ke nan sai a ƙarya ne ce ku kawo ne ku sai ku dawo ne ana nan wasu na kan da ya wa su da su ma shi ma wani ba wa Allah ya je sayan mai wajen mai sai da mai kai mai sai da mai ka aura mai wannan matsayin na mai tsayar ta aura mai abin da ka bashi sai ya tsaye ya hito kuɗi ya hito jaka wannan jaka ta kuɗi da ya tsaye ya zoko abin da za a yi sallame shi sai wannan mai tsaye da mai tarar da su jaka kawai ta shi ma jaka shi da yi sai zama da zuwa ta ko za a yi daidai da shi ma da wata ta ba sarkin nan wannan da shi da wanda mutum ta ba sai kuma gaban su aka ce ya aka yi kowa ya yi da a wata wannan ya ce a yi kawai daga sayan mai yi ta kuɗi in bada mai sai da mai yanzu jika tashi ya kai wani jika mai sai da mai ce a daga zan daga su jika ta in bashi ta ya rike ya jika shi shi ma alƙalin ya ce ku kawo ya kawo wannan jika ya ce ku sai ku kawo da wasu da suka tafi gobe da aka dawo wajen alkali sai alƙali ya ce ma kai mai wanda masu ina masu rikici na doki ga su shi aka sanya dokin nan cikin dawaki da dama aka ce kai wannan mutum zai gwada dokin ka da ya shiga da ya shiga shi ne sa ko na wani wani dokin wata ya ce ga shi shi ne dokin da aka ce yau kuma kawai kuma zai aka ce wasan kai ma ya shigo zo ka nuna dokin ka shi ya bai tsaya ko ina ba sai wani doki shi ya kama shi ce wannan shi ne doki na shi ke nan alƙali sun ce to kai wannan wannan doki ko bai wannan mutum wannan mutum na kai kula da mutum ƙarya ce wannan kuma ina masu kuɗi dama da suka kawai dama ina ne liman nan ya sai da mai ya ce gashi ya ce abin gona da wannan kuɗi na wannan mutum ne ya ba shi kuɗi to an yanka sai shi wannan sarki wanda ya so ya jarraba wanda alƙali in ka ba wanda shi sarkin da yi wanda alƙalin da gane kowa ɗaya ne sai su tona shi ya ake ka gane wancan kuɗin na wannan ne ba na wancan ba ne sai da wani sai ce ai da muke a aje ku je gobe ku dawo kuɗin cikin ruwa na sanya su ba wani mai da ya hau sama ruwa sai na tabbatar da inda kudin nan na wancan bai sai da wani ba sai mu zai a ce kudi kara ba ku ce a ce nan mai sai da mai ne mai mu'amala da mai da rasa mai da rasa mai ko wanda ta sa cikin ruwa mai zai sama da na gaba mai ko ku sai tabbatar da kudin shi ba to yace ni ba ita to kai kuma inda dan gane da ruwa ka ne ba na wancan ba wa Allah ba kai da kaje kar da kaje ka kama dokin sai doki da ya hanyi ya ya tsawo yana yan yan da ya ya dike ka ya nuna cewa ya san ka shi ko da ya je bai nuna ya san shi ba sai na gani ya ce mai kai doki na ka ne ba na shi ba sai sarkin nan ya ji daɗi har da ya so ya ƙara wa alƙalin nan daraja shi da alƙalin nan nuna aiki shi ne kuma dan Allah ya wannan duka zan musan gaskiya ita tana amfanin masu ita ne goro da wani lokaci in ka ce za ka yi dubara to wai ba ma kamun a jira yana ko nan duniya ƙarshen kai dubara ka wannan kai naka ba kai ba kan gaskiya ba sai ka yi wani kulle-kulle kullum to Allah ta bada kwanar da gaskiya wallahi in kullum ba kullum sai yi illa bi ahli makirci mummunan makirci ba ya kofa wa kowa sai ga mai ba mutum shi duk da kake da ya da a wato a je a dawo za a gane gaskiya gaskiya ce ba za wata cewa a ramin makarici kurare ne ko su ce karya gure suke ba da tsada to wannan bayan Allah kuma wannan kowanne ne gaskiya shi ta hidda shi tun anan duniya su shi kan shi alƙalin gaskiyar da yake gashi an gane mai gaskiya ne ta ƙara mai matsayi su wa'ancan da shi sarkin da shi wancan wanda ya zo da yan abu ya tsaya masu ya tsaya da gaskiya shi ba wani sun kai wani tsari su kai da bashirin bashirin su daɗin gaskiya wake da ba sai ka sha wahala ba ba sai ka yi ta murɗawa ba kawai ka yi tsaya inda kai ka tsaya na fuskan gaskiya ka yadda Allah zai yi wannan misali ne na gaskiya da kuma amfaninsa har wai wani cikin amfanin gaskiya wani ba wa Allah mata hira da shi ɗaya daga cikin professor na jami'a wanda cewa da ana shi cewa shi ba ilimin addini ne karanta ba ba ko shi ke karanta ba ba professor ne da abu ɓangaren shi na wani ilimi na daban to suke ce wani shi ba ba sani bai tara sani da Allah ba kamar da ba ba suke cewa amma shi ya yi imanin cewa masu gaskiya aljanna za su shi dukkan masu gaskiya kawai aljanna za su shi abin da ya imani da shi ne in dai bai sani ba shi ne bai san wani dalili ba ta ba ka da ba amma kawai wannan shi ya imani da haka na tsaya ne cikin daga baya dai ne tunani idan ba ko magana wani magana gaskiya tana suna cewa ma kare da milar kalbi da kare da kalbi abin da ya hito daga cikin zuciya yana shiga cikin zuciya ana rage zuciya to wannan abin ya tsaya mun in sun hau nake tunani sai da farko sai na ga wani hadisi ko tuna zai ga wani hadisi ya yi daidai da magana da ba wannan hadisi mazana da kula yana cewa cikin hadisin da Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحلى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا wannan hadisi sai ya tabbatar mana da gaskiya ko abin da wannan ba Allah yake ba inda ba sai da cewa sai dai gaskiya tana shirya ruwa zuwa aikin alheri shi ko aikin alheri yana shirya ruwa zuwa aljanna domin ba zai rushe ba yana yin gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi a wurin Allah cewa shi mai gaskiya ne hakan nan ita ma ƙarya tana shiryarwa ne zuwa fajirci mutum bai zai rushe ba yana yin fajirci yana yin ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah cewa shi makaryaci ne kaga tun farko tuwar ba ji sannan gaskiya tana shiryarwa zuwa aljanna tana shiryarwa zuwa aikin alheri wanda shi aikin alheri nan shi ke kaiwa zuwa aljanna to kaga sai na ga tun farko ba da sai na gane gaskiya wannan bawa ashe dai kana so abinda zai zama gaskiya abinda zai kai ka ga aljanna kai tsaye ba a shan wahala ba shine yin gaskiya a cikin wani hadisi ma ne ana cewa mazalar sulam ya diba cikin aljanna mafi fai za a tsaro a hanyar algula mafi yawan wanda suke yin aljanna mutane da ake ganin su kamar su ba masu wayo ba da kai ne wayo ne nuna kai sai ka lamfasa kan sai ka lamfasa ta don ka kai gaskiya za ka yi da masharar masharka ɗaya Allah ba a kowane mai gaskiya shi Allah zuciya yake diba mai gaskiya shi ne na Allah a wannan ubancin wanda masu yace ne kai bancin hadisi ma ai ya tabbata a cikin alƙur'ani ma cewa masu gaskiya ɗan aljanna a tsoron Allah ta wani wata ala ƙarshen surun ma'ida ya ke tambaya annabi isa kai ne ka cewa mutanen ka sirkai su rika abin bauta ƙarshe da yake cewa ta ala ba dino na annabi musu in daga an ta Allah ba yau ma kun tura mu ina ba wanda zai yi an gudu da na biyu ba ko ko ma da shahida ba da tuni alamma da wani da ko ka haka da ba ne ma ta rabu shi shi in to ai ba fa inna ibadu wa in tafsira da naka an ta azizul hakim da ibadu na amma sai Allah ta wani wata da ke ƙarin lawa a ta yi wa mai kusa da kina sirko lahun jannatin ta jiri min tafi a lawa khalidi na biya abada radiyar lawa an yi rawan zalika fobla ya ce wannan rana shi kenan wannan rana ce wadda wato rani ta ce biya ma rana ce wadda masu gaskiya gaskiyarsu take amfani su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljannatai wanda koramai koramu suke gudana karkashin su su kayyadi na fiya abada masu dawama ne a cikin ta har abada wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce zalikal fawzul azim ka san ko wannan wata irin wani rabo rabo ne wanda ke mai girma a wannan me ya kawo musu ne ba da duka gaskiya ba komai yasa su samu wannan matsayin ba sai gaskiya Allah ya rabu da Allah an ba cikin wannan duk abu a kamar nasu Allah ya yarda musu da tsa'ahi da biyayya da suka mai jin da suka ba Allah na gaskiya Allah ya yarda shi wa rabu an su ma sun yarda da sakamakon da Allah ya musu akan gaskiyar da suka suka aikata wannan shi ne sakamako na da gaskiya sai na gano da wannan bawa Allah Allah ya tunta mai ya mai ilhama ya gane a shi dama su ma ƴan masu gaskiya ba su da makoma sai aljanna a abun mamaki shi aljanna mataki mataki amma ƙarshen mataki shi ne kasancewa tare da Allah saboda haka waɗanda suka san Allah babban aljanna babban aljanna shine mutum ya samu Allah bai kasance tare da Allah kullum yana a wurin Allah sai Allah ya yi ambaci irin waɗannan matsayi na waɗannan mutane da shi maka'ad sirkin inda malikin muqtadir shi maka'ad sirkin a cikin suna wannan za su tabbata a wata mazauna ta gaskiya wannan gaskiya ita ce dai take rasanta in sun rike ta za ta kai shi ga tuwar abubuwan da yake so ya cimma daman karatunmu kullum muna so mu gane wannan abu koyin namu a nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaya yake mu mai tsofin shi mu yi riko da wannan tsofin mu yi koyi sai Allah ya dacar da mu da abin da ke zuwa shi to shi ya tabbata a cikin sallallahu shi ake kiran shi tun lokacin ya yake as-sadiqul amin mai gaskiya kuma amintacce wannan an jarraba gaskiyar shi shi mai gaskiya ne har ya kai shi kanshi ake kiran shi mai gaskiya da al'ummar da ake cewa wasirku fil ghari wasiddiqu lam yarima وهم يقولون ما في الغار من أبي أكا وولغنه ممن كتب على الله وكذب بالسلك إذ شاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله العظيم إلى أسبوع الأخير إن شاء الله